بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta alhamis a yau muna goma sha uku ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da bakwai ga watan takwas shekara ta 2025 miladiya wannan shi ne darasinmu na 34 a cikin littafin almi'atun nisawiyya min al-ahadithin nabawiyya na sheikh salih bin abdullahi al-asaf allah ta'ala ya mishi rahama a wannan majalisi mai albarka nan gidan prime minister da ke nan titin kofar ran a nan cikin garin bauchi darasinmu na baya mun tsaya ƙarshen hadisi na 67 hadisin ubaidullah bin umair da yake cewa matar annabi sallallahu alaihi wasallama ummu salama tana cewa lokacin da abu salama ya rasu na ce gani baƙuwa kuma a cikin garin bakunta gashi kuma iya wadda nake da shi Allah ya karbe shi saboda haka zan yi kuka kukan da sai an ba da labari a kan shi ta ce na shirya zan yi kuka zan fara kuka har wata mata ta zo za ta taya ni annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya tare ta ya ce kina so ki shigar da shaidan cikin gidan da Allah ya riga ya fitar da shi daga ciki sai muka kame duka ba mu yi wannan kuka ba wannan shine hadisin da muka tsaya a kan shi wadda za mu karanta insha Allah ta'ala hadisi na 80 na 68 an ummi salamata radiyallahu anha qalat qultu ya rasulullah inni imra'atun ashuddu dhafra ra'si afa anquduhu li ghusl janaba qala sallallahu alayhi wa sallam la إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تف... ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين an karɓo daga ummu salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce kultu ya rasulullah wata rana na ce ya manzon Allah na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama na ce ya manzon Allah inni imra'atun ashuddu dhafra ra'si ni mace ce wadda nake yawan kitso nake yawan kitse gashin kaina kullun kaina a kitse yake afa anquduhu li huslil janaba shin duk sanda zan yi wankan janaba sai na tsefe kitson da na yi sai na warware shi qala sallallahu alaihi wa sallama la annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'a inna ma yakfiki an tuhfi ala ra'siki thalatha hasayati ya ishe ki ya wadatar miki ki wato kamfata na ruwa guda uku ki watsa a kanki thumma tufidina alayki alma'i alayki alma'a fatathurin sannan kuma ki watsa ruwa ki kwara ruwa a jikinki sai ki wanka wannan hadisin yana nuna mana cewa a mace wacce ta kitse gashin kanta ta yi kitso to in ta tashi yin wankan janaba ba bukatan sai ta tsefe kitsanta iya abin da za ta yi shine ta kamfaci ruwa sau uku ta watsa a kanta ta tabbatar cewa ruwa ya shiga lunguna da sakuna na jikinta na kanta duk inda wani gashi yake ruwa ya ratsa ya shiga ciki sannan kuma sai ta kwara ruwa a jikinta ta yi wankan da aka saba na na janaba amma idan wanka ne na haida ko wanka ne na nifasi wannan wajibi ne a kanta za ta warware kitson kanta amma wankan janaba ba wajibi ba ne a kanta ta warware kitson kanta domin idan an wajabta mata a kan cewa dukkanin wankan janaba sai ta warware kitson kanta to zai zama akwai wani abu na mashakka a ciki akwai nauyi akwai wahala babu mamaki mai yiwa a kullum ta gamu da janaba ba mamaki bayan kwana biyu ta gamu da janaba to ya zama da kenan yau ta yi kitso gobe ta wanki ta warware shi yau ta yi kitso gobe ta warware shi to zai zama akwai wani abu na wahala da kuma nauyi a ciki addinin musulunci kuma bai zo don ya kawo tsanani ba musulunci ya zo ne domin ya kawo sauki kuma ya sawaka mu al'umma Allah ya sa mu dace الحديث التاسع والستون حديث نستين شدة عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنها قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا an karbo daga zainab matar abdullahi dan abdullahi dan mas'udin allah ya kare ta a gare shi ta ce qala lana rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da mu mata idza shahidat ihdakunnal masjida idan ɗayanku za ta zo masallaci fala ta massa tsiban kar ta shafa turare duk wacce za ta zo masallaci a cikinku to haramun ne akan ta shafa turare a hadisi na gaba hadisi na saba'in sai ce ana biyu da radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ayyu mamra'atin asabat bakhuran fala tashhad ma'ana al-isha al-akhira annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk matan da ta shafa turaren bakhur ta sa turare a jikinta to kar ta zo sallan isha tare da mu kar ta zo masallacin mu to kun ga wannan hadisai guda biyu idan mun hada su za su nuna mana cewa haramun ne mace ta sa turare in za ta fita musamman in za ta je masallaci haramcin yana ƙara ƙarfi a lokacin da za ta tafi a masallaci a ce ta fesa turare a jikinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi hadisin abu huraira manzo Allah yake cewa dukkanin matan da ta shafa turare ta fita ta wuce ta gaban mutane domin su ji kamshinta kuma mutane suka ji kamshin jikinta to in ta dawo ta yi wankan janaba kafin ta yi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi yace ayyuma mar'atin asabat bakhuran famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fa hiya zaniya duk matan da ta fesa turare ta wuce gaban mutane suka ji kamshin da to mazinaci ya ce ita saboda haka in ta dawo kafin ta yi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta yi wankan janaba saboda haka haramun ne ga mace a lokacin da za ta fita ta fesa turare turaren da kamshin sai ke tashi hasali duk wani abin da ko menene shi in dai kamshinsa na fita to haramun ne mace ta yi amfani da shi ta fita waje ko menene eh a hukunce-hukuncen tsofaffi ya sha bamban da na da na yara Allah ya ambata mana hatta kwalliya da ya haramta wa, wa mata su kwalliya su fita da shi ya nuna mana cewa a tsohuwa wacce ta tsufa tukub ba wadda zai ganta ya kalle ta ce yana so ta kai ƙarshe ta kai wani kofa a kano kofan kabuga ta kai ƙarshe so ta isa can Allah ya ce to nan fala junaha alaihin falaisa alaihin na junahun an yă na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina babu laifi don sun cire lullubin su su ma din kar su yi tabarruji domin ai duk yadda mutum ya kai duk yadda wato shekarun ta ya kai akwai kuma shi ma wanda yake daidai ta yi akwai wanda yake daidai ta saboda haka idan yaro karami ba zai iya tunkaranta ba ai kuma akwai babba akwai wanda yake sa'anta ne daidai ita saboda haka abinda abin da ya fi mata shine koda ta tsufa ta nisanci sanya turare in za ta fita wannan shine abin da zai fi ta nisanci sanya turare in za ta fita don yanzu idan yaro ne ya ji kamshin turare ya juya sai ya ga babari sai ya kau da kai to in kuma wani baba ne shi ma ya ya ju ya ji kamshin turare sai ya juya ya ga baba to kaga baba da baba an haɗu shi ke ne ko al'amari ya yi kyau kenan to kaga ana so ita ma sai ta kiyaye saboda duk yadda ta kai ita ma kuma akwai wanda kuma shine daidai ita shine daidai ita akwai wanda Allah yakan jarrabe su subhanallah ko kuma ce sukan jarrabi kansu da ayyukan banza tun suna kanana har su girma har ya tsufa ayyukan suna bin jikinsa ba don komai saboda ya saba da shi tun yana kana tun yana karami ke sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa wannan a cikin waɗanda Allah ba zai musu kallo da magana na rahama baran tashin kiyama shine shehun zanin mutumin da yake ga tsufa ga tsiya dama me ke jawo mutum ya zama mazinaci ko mai alfasha shine sha'awa to shi kuma ya tsufa sha'awar ta ya gama rauni a jikinsa amma saboda ta riga ta bi jinin jikinsa ba zai bari ba ba zai bari ba saboda dama haka aikin sabon Allah yake in mutum ya bari ya bi jinin jikinsa tun yana jin daɗi har zai koma baya jin daɗin abin amma ya bi jinin jikinsa ba zai iya haƙura ba ba zai haƙura ba in ka tambayi mai shaye-shaye mashayin taba tambaye shi ce da shi wata fa'ida kake samu a shan taba babu wata fa'ida kake samu a shan wiwi babu amma bai sa ba za ka bari ba ya saba ya riga ya bi jinin jikinsa Allah ya kiyaye saboda haka ita ma tsohuwa sai ta yi kokarin kiyayewa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk matan da ta fesa turare ta taho masallaci wato ta fito daga gidanta na farko dai ce kar ta iso masallacinmu inda muke sallah kar ta zo wajen na ɗaya kenan na biyu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hukuncin ta shine hukuncin mazinaciya wanda wannan kun wannan abun haram ne amma ya zama ruwan dare ya zama ruwan dare mutane ma ba sa ma sanya shi a matsayin wani aiki na sabon Allah a wajen su wannan ba komai bane dan mace ta sanya turare ta fito ba sa ganin shi ma a matsayin wani laifi wanda kuma laifi ne mai girma babba laifi ne mai girma kalla ka ga mata yanzu musamman 'yan mata baka ji turare na tashi a jikinsu ba zai yi wahala zai yi wahala akwai wajajen da ma tufafin da za a sa ma zuwa ake a turara shi a yi mishi turare mai kyau annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa mafi alherin turaren namiji shine wadda launinsa ya ɓuya kamshinsa ya bayyana mafi alherin turaren mace shine wadda kamshinsa ya buya launinsa ya bayyana ma'ana turaren namiji shine aka ba shi dama yasa turare mai tashi amma mace ba ba ta wannan damar ba tsakaninta da turare mai tashi tana gidansu ko tana gidan mijinta amma in ba haka ba babu wannan damar gare ta to amma galibi yanzu sai aka aka sa abin aka juya eh wata in in ka ganta a gida kai ka dauka ta dawo daga kiwon shanu wata gaje-gaje haka babu lissafi babu kyan gani amma kaga kwalliyanta fes-fes tana feshe-feshe to za ta fita waje saboda haka kwalliyanta ba namijinta bane kwalliyanta ba namijinta bane haka mijin ya fita tun safi ita ma kuma za ta fita unguwa bayi ma nan ta yi kwalliyan ma ballantana ma ya gani turaren ma bayi dan ta fesa shi ballantana ya gani zuwa can yamma ta dawo ta wanke shi komai tsaf-tsaf ta ɗauko wannan riga mai dattin ta sake malkalawa da shi kuma zai sake dawowa ya same ta saboda haka ya fita ya balta cikin bashi ya dawo ya same ta cikin bashi kaga abin ba daɗi amma in kaganta tana fesa turare fes fes za ta fita to za ta fita wajen daga za ta bi kan mazajen da ba su biya sadakinta ba ba daura musu aure da ita ba ba wani alaka tsakaninsu da ita to a daidai wannan lokacin ne za ka ga turarenta yana tashi za ka ganta tana kwalliya tana kwalisa akan hanya amma a gidan miji fa a saboda haka wannan hadisin yana nuna mana cewa abu ne wanda yake haram yawa duk da mutane sun mai da shi abin da yake wani abu wanda yake kamar ba haramun ba amma hakan baya saukar da shi daga haramcinsa hakan baya saukar da shi daga haramcinsa saboda haka yana nan a matsayin shi na haram kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya haramta ta hanyar manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama saboda haka duk wacce take fatan haduwa da Allah lami lafiya to ba za ta taka umarnin manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ba zai hana ta kuma ta ki hannuwa ba da haka haramun ne haramun ne haramun ne mace ta sanya turare ko ta yi amfani da wani abu mai kamshi lokacin fita daga gida haram ne duk abin da kamshinsa kan iya tashi ya tashi daga mutum na ɗaya ya sai zuwa ga mutum na biyu to bai da kyau mace ta sa ta fita da shi haramun sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu ya ga wata mata ta fesa turare ta yi turare sosai yana tashi ta fito ya kama ta ya ce a mata bulala aka ce saboda misa ya ce saboda duk mai hankali hancinsa kwakwalwansa yana haɗe ne da hancinsa duk abin da ya shaƙa to idonsa kwakwalwansa zai nuna masa ya kai idonsa ya ga ta ina wannan abin yake fitowa ko da kuwa wari ya ji ya ji wari ne amma kwakwalwarsa za ta nuna masa ya kamata ya juya ya ga ta ina warin yake fitowa ballantana kuma ya ji kamshi wannan warin ya ji ne dan ya juya ya ga ta ina warin me yake ji warin kwata ne yana so ne saboda ya tsallake kar ya fada kwata to ina kuma ga ya shaƙi abin da kuma rai yake so ina ga ya shaƙi abin da rai yake so wani zai je wucewa ya ji kamshin abinci yana tashi sai dinga rarraba ido yana jin yana so ya ji ta ina kamshin abincin yake fitowa kuma ba shiga zai ce a bashi abincin ba amma dai damuwarsa kawai ya ji ta ina kamshin yake fitowa to ballantana kuma a kamshin turare saboda haka wannan haramun ne da ya kamata a yi kokari a kiyaye shi kwarai da gaske musamman ga yara 'yan mata musamman za a fita unguwa za a je a hau keke na fef a je a feshe turare wannan ba daidai ba ne kuskure saboda haka ya kamata mu yi kokari mu kiyaye domin mu samu tsira duniya da lahira allah ta'ala ya samu dace to saboda lokaci ya ja da yawa karatun namu kaɗan ne yau sai mu takaita wannan hadisai guda uku in allah ya kai mu sati mai zuwa ya mu tashi akan hadisi na 71 allah ya sa mana albarkacin rayuwarmu abinda muka faɗa daidai allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure allah ya fi mana wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين 嗯。